الله السميع الأليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan wato ainihin safiya ta litinin 29 ga watan ainihin wato hudu watan rabi'un al-akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na ainihin littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai idan ba a manta ba muna cikin babi mai magana akan babu kaulillahi ta'ala a yushrikuna ma la ya khuluku shay'an wahum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun mun ji ayoyi da malan ya kawo da hadisi da malan ya ambata ko mu ce hadisai hadisin Anas da hadisin Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma da na Abu Huraira radiyallahu anhum ajma'in yanzu za mu tashi masail insha Allah na'am
karatuna 31 نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا الثامنة القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم العاشرة لعنة المعين في القنوت الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس خواص الناس الآن خواص الناس, خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين نعم تو مسألة تفرقو ملن يتي تفسير الآيتين فسرر آيوي قدابي لنا wasu ayoyi a yi shirikuna ma la ya khuluku shay'an wahum yi khulakun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون آيتي الأعراف كنا kaga fassara su shine a hankalce bautar wani Allah abu ne batili aqlan wa shar'an domin wanda ya kasance na farko bai iya halittar kowa na biyu bai iya halittar ko da kanshi na uku bai iya amfanar da wani abu ga wani na hudu bai iya amfana ma kanshi komi eh to ya za a yi kuma bautar shi ta kasance bai da wata gwara kai ma da shi musamman sai wutar gumaka gwara kai kila ka da in ka ji yunwa ka nemi wani abu ka ci in wani ya zo zai cutar da kai al'akal al'ahwal ka gudu ko ka nemo ɗauki to shi duk ba zai iya wannan ba shi ne Allah ya ce a yi shirikuna ma la ya khuluku shay'an wahum yi khulakun wala ya stati'una lahum nasiran wala an fusahun yansur kuma ko da ma abinda ake bauta mawa abu mai rai ne bai mallaki komi ba bai halicci kowa ba bai halicci kanshi ba shi yasa cikin hujjojin da Allah ya kawo cikin suratul tur wanda hujjoji ne na hankali kan cewa ba abin da ya cancanta abauta mawa sai Allah yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda balla balla yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتمون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون kaga hujjoji ne a hankalce ka auna kana da ma'auni kana da hankali kai dan adam in dai ba hankalin an gurbata maka shi ba shi yasa a wani gurin da yayi bayanin irin waɗannan matsalolin na cewa mushrikan da sun yadda da rububiyya sun yadda cewa Allah ne ya halicce su Allah ke kula da su Allah ke azurta su har ƙarshe yujiru wala yujaru alaihi in kuntum ta'lam fa sayaquluna qul fa anna tusharun sai ce to me yasa ake karkatar da ku kaga me asali in hankali salimi ne mutun na kan fitrar shi bayan da za a yi bautar Allah da kaga mutum kayi kayi da shi ya bauta ma Allah yaƙi to wani ne ya cusa mai ƙiyayyar Allah a zuciyar shi wani ne ya cusa mai ƙiyayyar tauhidi da musulunci a ran shi amma Allah bai taɓa halittar ɗan adam ya taso yana ƙiyayya ko yana inkarin bautar Allah ba shi ana haihuwar ɗan adam a matsayin wato ainihin hanifi ne addinin shi addinin da Allah ya yarda da shi ne bautar shi ga Allah ne don ya san baban shi bai cancanta ya bauta mai ba mahaifiyar shi bai cancanta ya bauta mata ba sarkin garinsu bai kai a bauta mushi ba ya san ba wanda za a bauta mu wasu yar to da kaga mutum na bautar wuta ko yana bautar gunki ko yana bautar dodo ko yana bautar wani daga cikin abubuwan da ake bauta mu koya mushi akai shi yace wato ainihin fa anna tusharu to dan haka anan ma sai Allah ta'ala ya kawo waɗannan ainihin wato matsalolin wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wato akwai abin dubawa a ciki shine ma'anar matsala ta farko wa'annan ayoyi dake nuna abin da zai sa wato bautar gumaka ta kasance batila shine ba su da wani taimako akan wanda zai bauta musu ba su da wani katabus ko wani kokari a gare shi eh ibtida'an kuma nan gaba ba su da wani agaji ko wani dauki ko da za su iya mushi ba wata rana da za su yi mushi a rayuwa to ka kenan bauta musu bata lokaci ne bauta musu abinda bai dace ba ne tunda dai babu wani riba komai a rayuwa ana neman muqabil ko to babu muqabil na bautar goma ka illa asara Allah ka tsare mana imanin mu الثانية مسألة تبيو قصة أحد قصة أحد yana nufin yanda musulmai suka shiga cikin wato ainihin a suka shiga cikin kunci a Uhud hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka fasa mai kai aka karya mai haƙora kamar yanda muka ji a baya kaga me in zamu alakanta kissar Uhud da babun mu dake magana akan kar ai shirka da Allah kuma lazimin shi a tsaya kan tauhidi yana nuna fa in ka ce tauhidi zakai kadaita Allah za ka yi ba ba amince maka ba alamunce maka fa cewa ba za ka sha wahala ba a rayuwa ko ka fi kowa tauhidi dole ka haɗu da jarabawa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi tauhidi ba wanda ya kai shi yaqini ba wanda ya kai shi bautar Allah amma duk da haka kun ga ukubar da ta tashi jarabawar da ta tashi zuwa sai tashi ta zama kusan tafi ta kowa a Uhud an kashe ammun shi sahabban shi da yake ji da su an kakkashe su kala su Mus'ab ibn Umair kala su Hamza ammun shi kala su Abdullahi ibn Amr ibn Haram wato baban baban Jabiru ibn Abdullah da wasu su da yawa daga cikin sahabban shi har mutum 70 dukkan su masu girma da daraja an karya mai hakori an fasa mai goshi an hasu masu dai kuma me ya jawo hakan ai saba mu umarnin shi saba mu umarnin shi amma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kaga annabi shi bai laifi ba a gud to amma wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa daka sai an hada nusus ba duk jarabawa da ta faru da kai dole kai ne a karan kanka ka aikata ba kila wani ne ya ja maka amma duk wata musiba da ka gani a duniya sakamakon wato banna ta dan adam ya zahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas in kaga kayan abinci yaki albarka kaga ruwan sama bai sauka ba kaga ainihin wato ana ta fama da kashe-kashen rayuka mace-mace da cututtuka zunubai ne ke jawo su amma ba lalle ya zama duk wanda ke garin yayi laifin da ya ja akai hakan ba sai dai ya kasance aghlabiyya ina fata an gane wannan to shi wanda ya kasance ya yi laifi ukuba ta faɗo kan shi shi wannan sai ya zamanto idan mumini ne idan mumini ne kankaran zunubi ne a gare shi idan kuma ba mumini ba ne ba to azabar lahira ce aka fara ɗanɗana mashi tun a duniya in ba shi ya yi laifin ba Allah ya yi hakan ne don ya ɗaga darajar shi don ya ɗaga darajar shi ina izamal ajar ma'a izamil bala' girman lada na tare da girman masifa da jarabawa shi sa ga annabawa an jarjarabce su duk da Allah ya kare su daga laifuffuka ba sa laifi da ganga amma kuma Allah sai ga yana musu jarabawa da mu ba ma ma samun irinta jaraba da aka yi ma annabawa in aka yi ma wani wanda ba annabi ba in ba sa abu ya bar addinin ma gabaki da ko ba haka ba to da ka su jaraba su Allah yake dan ya ƙara ɗaukaka darajarsu to daka a cikin kissar Uhud akwai abin da zai tabbatar maka da cewa wato ainihin koda kana tauhidi Allah yana iya jaraba ka duk da kaga a can Allah ya bada labarin gumaka ba sa iya taimakon wa mushrikan da ke bauta musu shi ko Allah ta'ala mai taimako ne amma yana iya wani lokaci sai ya dan jinkirtar da taimakon sai zama hakan kuma alkhairi ne gare ka idan Allah ya ba mu labarin mutan farko har annabawa ma hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah kenan ba wai ba su yadda da taimakon Allah ba sun yadda da shi amma sun Allah taimakon nan Allah sai ka roƙa Allah sai ya dan jinkirtar da taimakon dan ka samu falala ta tadarrui wato shi mumini ko mina shi alheri ne Allah yakan taimaka ma a karan fari dan ka samu falala ta ashkur ka shiga cikin ibadiyash shaki ibadallahi ash-shakirin ko ya jinkirta maka taimakon don ka shiga cikin ibadullah as-sabirin kuma ka samu dama Allah ya buɗe ma ƙofar tadarru'i da ƙanƙantar da kai da addu'a da roƙon wato istighatha daga Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan duka alkhairi duka alkhairi washarru laysa ilayka alkhairu kulluhu bi yadayka washarru laysa ilayka an fahimta ko so dan haka a uhudu akwai darasi الثالثة مسألة أكو قنوت سيد المرسلين القنوت دشوغبا منزني صلى الله عليه وسلم يي وخلفه سادات الأولياء bayan shi kuma a sallah akwai jagororin waliyai sahabbai kenan yu'minuna fi salati suna cewa amin a cikin sallah me yake nufi mhm suna amin da ya ce matsala ce a cikin darasin da ya gabata ya mun ji a hadisin anas ko annabi ya yi alkunuti wa waɗancan mushrikai da suka a bayan yakin badar yana so ya tabbatar mana da hukuncin alkunuti ne ko kuwa ne ne ne
duk da tauhidin ka sai ka roƙi aiwa hasanta suna don da yawa in an zo nan gurin sai ga mutum ya fitar da masail na fiqo hayye ta tattaunawa kan mas'ala ta ta alkunuti eh abu ne mai kyau amma mu kalli babun tauhidi ake magana eh alkunuti ya halatta mashru' ne inda nazila lokacin da wata musiba ta auku a wato ainihin ayi alkunuti a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙi da rangwame a kan muminai kuma ya ainihin wato damƙi kafirai ya maganinsu wannan ya halatta amma ba kan shi malam yake so ya yi mana jawabi ba a nan gurin abin da yake so ya nuna mana shine luju luju'in annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shiga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da suka shiga cikin kunci don Allah ya yi musu damuwa. Har annabi na ɗaga hannu cikin sallah yana addu'a sahabbai na cewa amin. A kan wasu mushirikai wanda suke cutar da wasu bayan Allah a Makka, tunda har bayan Uhudu su alwalidu bin alwalidu bin almughira su ainihin su Abu Jandal da su ayyash ibn rabi'a salamatu ibn hisham ta ire-irensu da yawa daga cikin almustada'afun suna can ana azabtar ana cutar da su to annabi cikin kunutun da yake yana allahumma anjid alwalid ibn alwalid Allah ka tsiratar da alwalid ibn alwalid Allah yana allahumma shaddid wata'ataka ala mudar Allah ka tsananta damkarka akan mudar wato jinsin ƙuraishawa mushrikan cikin su yake nufi da ke cutar da musulmi to kaga nan a babun tauhidi kenan yanzu mutumin da ya shiga kunci yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya akramal akramina mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadith al'amami ko haka busidi yake cewa wai yake roƙon ya akramal khalqi afa ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadith alamam ina roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mali man aludhu bihi siwaka kaga nafiyun da ithbat ne ko hasr ne idan masifa tai masifa ba wanda nake neman tsari da a gurin shi sai kai ya rasul haka yake cewa shi ko annabi ana neman tsari da shi isti'aza mecece ce ibada ce ko ibada ce to ibada ai Allah kadai ake mawa annabi da kanshi ce kul innama umirtu an a'budu an a'budu Allah eh mukhlishan lahu din an umarce ni in bauta ma Allah ina mai tsarkake mushi addini to istighatha ibada ce shi da kanshi annabi in ya shiga kunci Allah yake roko an fahimta ai kenan inda annabi ana roƙon shi lokacin da aka shiga kunci ba buƙatar yayi alkunuti ko ba haka kuma yana son sahabban nan nashi yana jin zafin cutar da su da ake inda shi abin a nemi ɗauki a gurin shi ne ko agaji ko tsari da kawai zai ce ne kai haba su walid su taho azabar ta isa ba ma zai bari ma azabtar da su din ba to amma da yake laisa laka min al'amri shay'un dukkan lamari yana, yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shamsa wal kamara wa nujuma musakharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. An gane bayanin ko? Don haka shi da kanshi annabi sai ya luju'i ya ainihin tadarru'i ya roƙi Allah lokacin da yake neman bukata. الرابعة مسألة هدو أن المدعو عليهم للي وند أكي مواء الدعاء أكي مسو بكر الدعاء كينا أتي دعا عليه يعني بسوء وند أكي مبكر الدعاء كفار كافرين سبو دمي so da yace laysa laka min al-amri shay'un sai yace aw yatuba alaihim yani kanu al-ana fi halatin ghairi murdiya halin da suke ciki hali ne na kafirci amma ba mamaki Allah ya karbi tubarsu wattauba ta'atta ce bi ma'ana al-islam ma'ana al-islam كما قال فإن تابوا, وأس فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا يعني أسلموا to da ka kenan kafirai ne su a lokacin da annabi ke musu bakar addu'a al-khamisa annahum fa'alu ashiya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar waɗanda annabi ke ma addu'a kamar su wani walid wanda yake mabakar addu'a walid mai gira baya lokacin ai ba uhud walid ya jima da halaka eh? tuba ma a badar aka shi hadisin baya ya ambata ba ba sai kulle ka ba a muraja ake safwan ibn umayya suhail ibn amur al-harith ibn hisham duk da lekawa kai amma ba lefi ba a muraja a bayan Allah duk salula ta hana ku karatu ku dinga nazari in baka karatu baka nazari ba abinda ka bari barin ka zai wallahi kai nazar kakka cuci kanka ka cuci kanka to annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewar waɗannan mutanen da yake mawa addu'a a cikin alkunuti yana Allah ta'ala ya la'ance su ba yana Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim to wa'innan mutane sun aikata abin da mafi yawancin kafirai ba su yi ba minha daga cikin abubuwan da suka yi waɗanda suke af'al shani'a shajjuhum nabiyahum fasa ma annabinsu kai da suka yi rotsi da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhum ala qatlihi da kwadayinsu akan su kashe shi dan hasi da suka yi tsammanin ma annabi ya rasu kan da zai cikin bukhari abu sufyan ya kira annabi ya ji shiru yace ya mutu ya kira abubakar ya ji ya kira umar ya ji shiru ya yi ta murna ya ce ya mutu nabi da ya ce a kyale su kar a ce komi daga nan sai ya juya yana u'lu hubal u'lu ko kafin nan sai na umar ya kasa mallakar ran shi ce kadabta ya rasulallah wa inna ya aduwallah al'iyadu billah kadabta ya aduwallah wa inna ha'ula ila ahya'un kulluhum wa laqad baqiya laka ma yasu'uk ce duk wanda ka lissafo da ni da Abubakar da manzon Allah sallallahu muna rayi ce abun nan da ke bakanta maka rai to yana na har yanzu mutu bi ghaibikum kenan har yanzu abun nan yana to shine sai ya juya yana u'ul hubal u'ul hubal nabi ce ba za ku ba shi amsa suka ce me za mu ce ce kulu Allahu a'la wa ajal ya ce lana al'uzza wa la'uzza lakum ya ce ku ba shi amsa suka ce ma za na kul ce kulu Allahu maulana wa la maula lakum daga sun yi fatan annabi ya mutu sun yi tsammanin ma har ya mutu wa minha daga cikin ayyukan da suka yi masu muni at-tamthilu bil qatla ma'a annahum banu ammihim wulaƙantar da gawawwakin wanda aka kashe at-tamthil munan tagawa munan tagawa kamar a zo a farka ido a kwakwala hanci a fasa ciki a fito da ƴaƴan hanji kaga wannan duka musula ce duk da kasancewar ƴan uwansu ne akan ce banu am ana nufin dai ashira ana nufin ikhwa ba lalle ya zama banu am wani ammi wani ayyananne ba ‘yan uwansu ne suna da alaka da su tun da dangantakar larabawa musamman ƙuraishawan makka dangantaka ce da take cikin juna duk in ka bibiya da an haɗu a kaka na kaza ko kaka na tun da asali dukansu daga ainihin adinan ne an fahimta shi ne banu amsu kama faɗin shi mahlan bani ammina mahlan mawalina la tambushu bainana ma kana madufuna kaga bani ammina yani ikhwatana an gane wannan ai musula sun yi musula a Uhud sun bata gawa kamar yadda Abu Sufyan a wancan hadisin da muka ambata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmun bi yawmi badr ce wal harbu sijal wa satajiduna fil qaumi musla lam amur biha wa lam tasun ta za ku ga wasu an wulakanta ko an bata gawarsu ba ni nace ayi ba ce amma kuma da aka yi ko a jikina ban ji haushi ba magana tana da muni ko tana da ciwo idda da ya musulunta radiyallahu anhu wa arda to da haka sun yi musula amma abin da ake ruwaitowa na musular da aka yi ma hamza zai iya shiga cikin jerin wanda aka yi ma musula amma yadda aka ce wai hindu ta fasa cikin shi ta fiddo hanta hansa shi ta ci ta kasa haɗewa ta tofar to na asar ne da'ifi asar ne da'ifi tabari ya fitar da shi cikin tarih din shi ta hanyar wani rawin shi wanda ya kasance muttaham ne da ka biye da asali an gane ko da daga cikin abin da yan shi'a suka yi dassi suka wato ainihin danna shi cikin addini domin su shawwaha sum'a ta sahabbai duk da kasancewar ko da hakan ta faru at-taslimul jadali ai daga baya ta musulunta shi kuma musulunci yana wanke duk abin da ya gabata al-islam ya jubbu ma qablahu haka annabi ya gaya mawa Khalid da Amr ibn al-As radiyallahu anhu to kaga duk da kasancewar shi yasa Allah ya ce fa innahum zalimuna wa innan sun yi zalunci bayan kafircin da suka yi kuma sun yi zalunci sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi amma duk da haka me Allah ce laisa laka min al'amri shay dan ya nuna maka cewa lamarin azabtarwa ko rahamtarwa ko shiryatarwa yana hannun Allah sai kuma Allah sai ya shirye su duka ukun nan da aka lissafa da sun musulunta dama Allah ya kaddara za su musulunta shi yasa malaman da suka ce ya halatta aimawa kafirai alkunuti a kira sunan su ala'ance su suka ce wannan hadisin da annabi aka hana shi saboda su Allah ya kaddara za su musulunta amma ai annabi yayi ko kuma zamu zo ma ai bayanin gaba kan mi riga malam masallaci as-sadisatu anzala Allahu alayhi fi dhalika laysa laka min al-amri shay kenan fal amru lillahi wahdahu Allah lamari duka yana hannun shi as-sabi'a qawluhu aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fataba alaihim fa amanu kaga wa hadha dalilun ala kamali sultanillahi ta'ala Allah shike da cikan iko duk yadda kake ganin mutum wato ainihin utuwi ne azzalimi ne jabbari ne Allah yana iya shiryatar da shi Allah yana iya shiryatar da shi athamina alqunutu fi nawazil ya halatta yin alqunuti a cikin nawazil to wannan sai a ce mas'ala ce ta fiqh ko tunda ya sarraha ya halatta yin alqunuti cikin nawazil annazila hiya almusibatu damma allati يعني التي أظلت في, في, في الناس musiba wadda ta kasance mai jijitarwa wadda ta fado cikin mutane kwatsam sai a kira ta nazila to nan nazila ya halatta a yi alkunuti a nemi sassauci ga musulman da ta fada mawa a nemi agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala akan azzaluman kafiran da ke cutar da su ya halatta amma malaman fiqhu sun togace at-ta'un ba'un shine annoba in annoba ta auku to nan ba za a ba za a yi alkunuti ba yanzu lokacin corona ba wa zaka ma alkunuti annoba ta auku Allah ne ya kaddara ta ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne yake saukar da ita azaba ga kafirai da kuma shahada ga mu'minai wanda mumini ne annoba ta kashe shi sai a ce ana sa ana sa ran yayi shahada idan kuma kafiri ne to tun daga duniya aka fara azabtar da shi kai wannan babu alkunuti a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin alkunuti na ta'un ba kuma ya faru zamanin sahabbai kuma lokacin sayyidina Umar Tawus Amwas wanda kusan mutum 20 suka mutu kuma bai yi alkunuti ba sayyidina Umar hatta amur ramada a makka a madina ai za lissafa shi cikin ta'un ma bai alkunuti ba hatta si'atu tasmiyatul mad'uwi alaihim fi as-salati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim halaccin a ambaci wanda za a yi mabakar addu'a a sallah da ambace shi da shi da baban shi eh ma'ana dan a bambance dan da annabi ya ce Allahumma la'an safwana ai safwan suna da yawa a cikin musulmi a lokacin ma akwai su safwan ibn mu'attal as-sulami ko akwai safwan ibn assal yana cikin as-sabiqun al-awwalun to da kasi aka ce safwan ibn umayya kaga wannan ya halatta hakan nan ya ambaci wa suhail ibn amr ya ambaci al-harith ibn hisham ya halatta duk da an hana shi annabi sallallahu amma saboda ni saboda Allah ya kaddara za su musulunta al-ashira la'natul mu'ayyan fil qunuti la'antar wanda wato a kama sunan mutum muayyani cikin alkunuti kenan to anan idan mala yana nufin ya halatta kama sunan mutum muayyan a cikin alkunuti eh kaga cikin hadisin babun ba a fahimci hakan ba tunda ai annabi an hana shi ne da ya alkunutun sai Allah ya ce laisa laka min al'amri shay'un ko inda kuma yana nufin ana yi amma aka hana annabi to in yana nufin haka babu laifi ko kuma in yana nufin ya halatta an kalli wasu nusus din wannan shi ma babu laifi saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bakar addu'a akan wasu kafirai musamman a makka lokacin da ainihin su abu jahal suka daura mushi suka sa aka daura mushi mahaifa ta raƙumi a saman kanshi yana cikin sallah hadisin na bukhari lokacin da Abdullah bin Mas'ud yaje ya kira na Fatima ta zo ta gaggaya musu magana ta ture wannan kazantar da Annabi ya tashi sai ya daga hannu ya dinga musu bakar addu'a yana kama sunayensu mutum kusan tara dukkanin su bin Mas'ud yace sai da na gansu kwance a Qalibu Badr mutum bakwai a Qalibu Badr sannan akwai wani daga cikin kafiran Makka da ke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya addu'a ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika Allah ka daura mishi wani kare daga cikin wato wata dabba daga cikin dabbobinka alkalbu yana zuwa da ma'anar zaki shine zaki yazo kawai ya shigo gari ana ta gudu yaje ya kamo shi ya daji da shi ya galgala shi hadisin kuma ainihin al-hafiz ibn hajar ya hassana shi an gane wannan ko kenan su waɗannan sai ya zamanto matsala ce khususiyya so da su Allah ta'ala ya kaddara cewa za su musulunta shi yasa aka ce kar annabi ya musu bakar addu'a amma wani zai iya cewa to ai a lokacin da yake musu addu'an suna kafirai ne a lokacin da yake musu addu'an suna kafirai ne to sai wasu suka ce za a iya yin bakar addu'a amma banda la'an dan shi al-la'an ad-dard wal ib'ad ar-rahmatillah sai wanda aka umarce ka ka la'ance shi sannan za ka la'ance shi banda Allah suka ce za ka iya amfani da wasu lafuzza wanda kake fawwala lamari zuwa ga Allah kamar ka ce Allahumma alaika bi fulan wanda annabi ya ce Allahumma alaika bi quraish kaga Allah kai mana maganin su ko kamar yanda ya koyar da addu'a ta wanda ya ji tsoron haduwa da maki Allahumma kfinihim bima shi'ta Allahumma kfinihim bima sha Allah kamun maganin su da abin da kaga dama in ya ga dama sai su musulunta ya ma maganin su inda musulmi muslim salimal muslimuna min sharrihi an gane wannan wallahu a'lam athaniyata ashara jadduhu ko jidduhu zai zama dagewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi hadha al-hadiyata ashar qissatuhu lamma nazala alaihi wa anzir ashiratak al-aqrabin lokacin da ya tara yahuda quraishawa fa amma wa khassasahu ya kira su yami ya bani abdi manaf ne ya kira ya abbasu ibn abd al-muttalib ya safiya ta ammata rasulillah ya fatima ta bint duka yace la ughni ankum ila allah shay'a karshe الثانية عشر جده أو جده زي زمان sallallahu alaihi wasallama fi hadha al-amr dagewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan lamari na da'awa kenan bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun tunda ya aikata abinda saboda shi ma sai da aka jingina shi zuwa ga hauka saboda kiran mutane da yayi zuwa ga Allah da ya gama gaya musu sai suka ce kai ka tabu wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al to hakan nan da wani musulmi a yau zai yi da'awa da gaske to sai an jingina shi zuwa ga zuwa ga hauka ko rashin ganewa ko wawanci ko gidadanci ko kaza ko kada ko kaza ce wayannan ra'ayin ƴan ƙauye gare su haka mutanen annabi nuh suka cewa ainihin mabiyan annabi nuh wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi ina ganin wanda suka bi ka ba kowa bane face kaskantattun cikin mushara ce cikin badiyar ra'ayi masu ra'ayin yan kauye ba su da hikima ba su da wayo saboda wai talakawa to duk wanda ya kira zuwa ga Allah sai kaga an wawantar da shi annabi nuh da ya kira mutanen shi yace musu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairi inni akhafu alaykum azaba yawmin yawmin alim sai suka ce wato ainihin ma naraka illa fi fi dalalatin wa inna wa inna dhunnuka lamin alkadhibin kana cikin wawa wato bata muna tsammanin kai makaryaci kala ya qaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun an gane ko shi ma annabi hud wacin da ya kira adawa haka suka ce mishi suka ce muna ganin ka fi safahati su kala ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح علي ناصح أمين تدان هكا yanda aka gaya mu annabawan nan to wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kai ma za a gaya ma magana ka yi hakuri kawai ka isar da sakon Allah al-thalithata ashar qawluhu lil ab'adi wal aqrabi da annabi yace mun na nesa da na kusa na nesa su ne banu abdulmanaf ko kuma alkuraish na kusa ammuhu wa ammatuhu wa ibnatuhu allati hiya faladatu kabdihi radiyallahu anha yace la ughni anka min Allah shay'a haka yace ma Abbas haka yace ma Safiya fa idha sarraha wa huwa sayyidul mursalina idan annabi ya faɗa ƙarar baro duk da shi shugaban manzanni ne annahu la yughni min Allah shay'an an sayyidati nisa'il alamin cewa baya magance komi baya iya tare komi ga wadda ta kasance shugaban matan halittu itawa Fatima amma tarda an takuni sayyidata nisa'il alamin cikin Bukhari wa amma tardina wa amana al-insanu annahu la yaqulu illa al-haqqa ba wani tawadu'u bane mutum ya yadda cewa annabi baya faɗan komai sai gaskiya wannan mas'ala ce jiddiya mas'ala ce jiddiya cewa baya iya magance komai ga kowa ko ceto da zai yi Allah ne zai sharrafa shi sallallahu alaihi wasallama da ceto thumma nazara fima waqa'a fi qulubi khawassin nas al'ana sanan mutum ya duba ya ga abin da ya faru ko ke aukuwa cikin zukatan da yawa daga cikin wanda ake ganin waliyai ne khawas kummalu ko alhujjabu ko alhajibuna wanda su manya ne a cikin shehunan ɗariƙo suke ganin su za su iya su ceci mutum ko su taimaki mutum mai riga burmemiya mai aljihu dubu saba'in to ta bayyana lahu tauhidu mutum sai ya bayyana gare shi me ake nufi tauhidi da kuma tsadar shi cikin wannan al'umma wa ghurbatu dini kuma zai gane yanda addini yake bako ba a san shi ba ba shi din ake bi ba ɗari bisa ɗari galibin al'umma kawai shirka suke yi wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minina wala yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna galibi shirka ce kawai musamman a ƙarshen zamani tunda kaga yanzu suna ni istighatha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman dauki da neman agaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kuma shi annabin ya ce ishi ba zai iya tare mata komi ba ta yi aiki kaga ba ta zama sayyidatu nisa'il alamin dan ta kasance diyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta zama sayyidatu nisa'il alamin ne dan ta yi aiki ta guji saban Allah ta aikata ta aikata bautar Allah to aiki ne zai zai tseratar da mu shi yasa matan annabi ma Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ku fa ba kowace kalan mace bane amma me in takaitun in kun yi takawa kun kiyaye Allah idan ma wanda yake da kusanci da annabi ya saba ma Allah shi zunubin shi sai ya fi yawa kisa ce ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahisha yudha'af laha al'adabu bi'ifain وكان ذلك على الله يسيرا haka dan kana ganin kana da ilimi to kai hujjar Allah ta fi girma a kanka kai babanka malami hujja ta fi yawa ta fi girma a kanka kenan ka dage kawai ka ba Allah in ba haka ba azaba ka sai ta yi zaman tonin anninka maka ubangiji Allah ta'ala ka kare sai mu bashi haka insha Allah wa iyyakum